الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da 24 ga watan julai shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkamil kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah ya gafarta mishi mun shiga cikin kitabu salati babul mawaqiti mun karanta hadisi na farko da na biyu sai lokaci ya ƙure mana a yau sai mu ce alhadisu salasuna alhadisu mi'a was salasuna hadisi na ɗari ɗaya da talatin to idan kuka duba da kyau abinda nake faɗi tun da muka fara karatun littafin nan shine malam samir yana ƙoƙarin haɗa maka umdatul ahkamul kubra ne da sugura kaga wata lamba da ya ce ɗari da talatin sai kuma ya wata lamba ya sa mata hamsin da hudu ko to wannan ma'ana wannan hadisin yana nan a cikin umdatul ahkam sughra a cikin lamba na 54 ina fatar mun gane idan ya gama kawo hadisan ko kuma in ya kawo waɗanda ya ga suna da alaka da na sughra din sai koma sai ce maka a ƙasa kenan sai ce a cikin sughra din a cikin karamar ga ƙarin da malam ya dan haka kullum nake ba ku shawara tun daga irin nuskar da ke hannunku karama ce duk wanda zai zo karatun wannan littafi sai to da kubra din sai da to da sughra din yanzu kamar yau bayan mun karanta ainihin waɗannan hadisai malam zai zo kuma zai kawo mana ainihin ƙarin hadisai guda shida wanda sughra din take da su wanda kuma babu a wannan to shine yana kokarin aljam'u bainal kubra was sughra din ne yace wa an sayyar bin salama daga sayyaru dan salama gashi a ƙasa sai yace huwa abul minhali al-basri shine abul minhal al-basri wato baban minhal mutumin basra thiqatun amintaccen mutum ne rawa lahul jama'a malaman hadisi gaba ɗaya sun rawaito hadisi daga gare shi muka ce aljama'a anan muna nufin al-imamu ahmad bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da dara qutni da baihaqi dukkanin dai masu riwaya hadisi sun ruwaito mishi hadisi akwai bambanci sun ruwaito daga gare shi da kuma sun ruwaito mishi hadisi ma'ana an ce sun ruwaito mishi hadisi shine sun ruwaito hadisan shi a cikin littattafansu ko da su ba ɗaliban shi bane in ko da an ce sun ruwaito daga gare shi to kai tsaye kenan don haka rawa lahu bai ce rawa anhu rawa lahul jama'atu malaman hadisi gaba ɗaya sun ruwaito mishi hadisan shi shine asalin ma'anar kalma ina fatar mun gane ma'ana amintaccen mutum ne tabi'i ne shi sayyaru dan salamatu din yace qala yace dakhaltu ana wa abi ala abi barzata al-aslami da ni da mahaifina mun shiga wurin wani babban mutum malami ne cikin sahabbai mai suna abu barzat al-aslami faqala lahu abi sai mahaifina yace da shi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-maktuba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallatar sallata farilla anan yana nufin kaifiya wa katiya ba kaifiya tatbiqiyya yaya yake dan bukata a yaya waɗanne lokuta annabi yake sallolin farilla shine tambayar amsa ita za ta fassara mana haka jama'ar musulmi kun ga abin da muke kira zuwa gare shi waɗancan mutane da Allah ya yarda da su suka yarda da shi yayi musu alƙawuran aljanna da rahama kun ji hanyar da suke tambaya duk abin da suke so su fahimta shine yaya Allah yake ayi yaya manzon Allah yake ayi wannan shine addini jama'a qur'ani da hadisi jama'a shine hujja a musulunci duk wani abu da zai biyo baya to yana biye da su ne amma qur'ani da hadisi su ne hujja da su ake addini to duk mutumin da ya ce wannan tafarkin ya ɗauka wannan mazhabin ya ɗauka hanyar da ya kama kenan bai yi laifi ba bai yi bid'a ba domin wannan ita ce mazhaba ita ce salon farko da annabi da sahabbai da abubakar da umar da sauran tabi'ai duk gaba ɗaya suka bi shine mazhabin da Allah ya aiko annabi da shi wani mazhabi ne shine mazhabul qur'ani wal hadis ina fatar mun gane don haka tabi'ai saboda ta'asirantuwa da suke da wannan karantarwar in suka tashi tambaya ba sa cewa ala gafata mala yaya kake da kaza sai su ce yaya manzon Allah ya kaza ma'ana a faɗa musu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na manzon Allah dahir ne duk wanda ba na manzon Allah ba ko akwai alamar digirgire ko kuma kantati masomin asara saboda haka kaji dai yace kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli yaya manzon Allah yake yin sallah almaktuba sallah farilla faqala sai shi wannan malami yace كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى sallar garji ita ce alhajira sallar garji wadda kuke ce mata sallar farko to annabi yana yin ta ne hina tadhadu shamsu lokacin da rana ta karkace me yake nufi da garji shine azhar kenan da Hausa azhar da kake cewa ai larabci ne to me azhar da Hausa shine garji sanda rana ta ganjare kenan ina fatan mun gane to shine yake cewa ita sallah ta ainihin alhajira wato sallah azhar sallah garji annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne lokacin da rana ta karkace daga tsakiya wato da zarar ta yi zawali to lokacin ta ya shiga kenan wa yusalli al-asra kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin sallar al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina har ɗaya daga cikin mu ya koma masaukin shi ko gidan shi a can kurewar madina wa shamsu hayya a halin rana tana nan take tana nan da haskenta me wannan yake nufi shine annabi yana yin sallar la'asar da wuri har ka je can ƙarshen madina amma rana tana nan da sauran haskenta ishara akan ya gaggauta sallar la'asar kenan sallallahu alaihi wasallam wa nasitu ma qala fil maghribi sai shi wannan sayyaru dan salama yace amma na manta abin da Abu Barzat al-Aslam ya faɗi game da sallar magariba yaushe manzo Allah yake sallar magariba yace na manta abin da malami na ya faɗi kaji amana ilimi ba zai ɗibo fahimta shi ba kuma yace ina zato ina kaza ko kuma malamai sun yi sabani maganga a'a sai yace na manta abin da malam ya faɗi game da sallar magariba shikenan a amana cikin ilimi kenan sai ce wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha'i sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan so ya jinkirta sallar isha allati tad'unaha al-atama wadda kuke kiranta sallar duhu ko sallar jinkiri ina fatar mun gane ya zo a cikin hadisi annabi da kanshi ya kira ta al'atamatu sahabbai da yawa sun kira ta al'atamatu wasu malamai ne suka ce ba daidai bane a ce mata al'atamatu to irin waɗannan matsalolin su ne yanzu ake fama da su khawarijawan zamani waɗanda ba su kware da harshe ba ba su kware da sunna ba ma'ana al'atamatu sallar duhu to sai su ce a sallar duhu eh a to bai halatta a ce mata ba sai aka ce a imam bukhari ya ce ya halatta a ce mata dalili ya ce saboda manzo Allah ya kira ta da wannan sunan dan haka sai zama abin da kake ji ba shine ma'anar abin ba sai kai me kenan sai ka tambaya ko kun fahimta jama'a misali yanzu in bahaushe yace karamar sallah babbar sallah idan khawariji yana wurin sai ce yanzu ka ce sallah karama to ka kafirta sallah karama ce karama ka wulakanta sallah kenan a'a abin da bahaushe yake nufi shine in ya hada su su biyu din ba za a iya tantancewa ba sai ce to karama me yasa yake ce mata karama saboda takan zo da takaitattun shagulgula yanke-yanke da ake kananan dabbobi ake yankawa amma lokacin da babba ta zo fa manya-manyan dabbobi ake yankawa sannan shagulgulanta na da yawa to sai ce mata babba waccan kuma fa karama don ya ne don ya bambance don haka ce mata karama waccan babba kamar yadda aka kira shirka da babban zunubi aka kira riya kuma fa karamin zunubi akwai wani karamin zunubi ne in ka dubi riya da kyau ita ma za ka ga shirka ce amma me yasa aka ce mata karama shine in an danganta ta da babbar kamar gajeren wando ne in ka haɗa shi da dogo sai zama me sai zama gajere to amma wannan gajeren ka sa wa yaro shi ka gani ya zama dogo to ashe yana zama gajere ne in an kawo me dogo amma ba a kawo dogo ba aka sa wa yaro kuma fa ya zama dogo ba san mun gane to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a ire-iren waɗannan kalmomin suna nan a cikin shari'a zankane misali ya halatta ka ce sumtu ramadana na azumci ramadana don me ma'anar ramadan zafi to ya halatta ka ce na azumci zafi sai wasu malamai suka ce bai halatta ba sai bukhari ya ce ya halatta me yasa sai ya ce saboda annabi ya faɗa shikenan haza mazhabul muhaddisi na su malaman hadisi ba ruwan su duk zafin kanka ka gama sai a ce baka fi annabi tsantseni ba baka fi shi imani ba baka fi shi iya larabci ba baka fi shi kyama ba tun da yayi kai ma kai kai ka zauna lafiya amma wata kararrawar shedan ta kada a cikin kwakwalwarka sai ka zo ka ce kaza ba daidai bane bayan ga annabi yayi to ran da ka ga cewa annabi yayi kuma madadin ka ce jama'a na janye waccan magana sai kuma ka nemi yin tawilin magana annabi din sharri ya faɗo kenan dan haka yace wannan da kuke ce mata al'atamatu din nan wa kana yakrahu an-nawma qablaha annabi yana kyamar yin bacci kafin sallar isha saboda yin bacci kafin sallar isha yana da hadari jama'a zai iya ja ka ainihin wuce baka tashi ba ina fatan mun gane kaga sai a samu matsala kenan ko wal hadisa ba'daha kuma annabi yana kyamar yin hira bayan sallar isha sai hira wadda ta zan miji ya hira da matar shi ko kuma wata maslaha daga cikin maslahohi na musulmi kamar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tara iyalan shi bayan sallar isha su yi hira annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kira su abubakar da umar su tattauna akan wasu matsaloli waɗanda suka shafi maslaha ta al'ummar musulmi amma ba haka ba haka siddan ka je ka zauna a dandali ko a kofar gida ko a wurin hira bayan sallar isha to an hana domin wannan yana ja maka asarori da yawa domin wannan lokaci na dare lokaci ne wanda yake Allah yake kano qalilan min al-layli ma yahja'una bayan Allah na dare kaɗan suke yin bacci can wani wurin yace tatajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna nesanta jikinsu daga wurin kwanciya me suke suna neman rahama ubangiji suna kaucewa suna kokarin kaucewa azabar ainihin ubangiji idan kun gane wannan jama'a yin hira bayan sallar isha yana jawo maka kasala gajiya wadda za ta haifar maka da kin tashi kai sallar asuba akan lokacinta ko kuma ya sa ka gaji ka kasa yin sallar shafa'i da wuturi ko makamantan haka kawo ni a kasuwa kawo ni a gona kawo ni wurin aiki kawo ni wurin neman abinci ka zo ka yi sallar isha kana yin sallar isha kuma ka ci gaba da hira sai sha ɗaya ko sha biyun dare me zai biyo baya kaga ka gaji mugub tun safe ba hutu kenan don ka kwanta sai ka kasa tashi ina fatar mun gane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin kyamar wannan wa kana yanfatilu min salatil ghadati annabi yana yin sallama shine yanfatilu yana yin sallama yana fita daga cikin sallah asuba hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu a daidai lokacin da mutum yakan gane abokin zaman shi an fara sallah da duku-duku kamar yadda muka ji a hadisin baya shine abin da ake nufi da duku-duku jama'a ku koyi hausa fa ba haka waɗannan hadisai za ku rinka fassara su fassara da hausa ba su yadda ba akwai bambanci tsakanin duku-duku da duhu me duku-duku shine galas to me galas shine cuɗewar hasken safiya da ragowar duhun dare in suka cuɗe sai ka ga ba duhu ba ba haske ba shine bahaushe ke cewa duku-duku ina fata an gane ko duku-duku ko irin naku na kanawa kenan ina fata an gane to Allah ya taimaka to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a sai ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara sallar sadda ake fara sallar asuba baka san wake kusa da kai ba amma daidai sadda za a yi sallama fa a wannan lokaci mutum yana iya gane wane ne yake kusa da shi domin wancan hadisin dama da muka wuto yace wasubha kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalliha bi ghalas ita ku sallah asuba annabi yana yin ta daidai lokacin da ake da duku-duku ina fatan mun gane wa yaqra'u bis sittina ila al mi'a yakan karanta ayoyi 60 a cikin sallah asuba har wani lokacin ya kai zuwa ayoyi 100 waɗannan ayoyi 60 ko a dukkan sallar gaba daya ko kuma ainihin raka'a ta farko raka'a ta biyu ma haka sallallahu alaihi wasallam da sallar magariba da sallar asuba da sallar da sallar asuba da sallar azhar ana son tsawaita karatu a cikinsu saboda lokaci ne na shagulgula sallar asuba akwai shagalin bacci to ana so liman ya tsawaita tsawaitawa ba wadda za ta ainihin cutar ba yadda har wani mai wata larura zai marma zai kammala ya zo riske sallar saboda shagalin bacci sallar ita kuma azhar akwai shagulgula na kasuwanci da gona da ofis kafin ta mutane sun shagaltu to shi yasa ake so ita ma a tsawaita dan har dai mutum ya zama kinkin tsawa ya zo ya samu ko da raka ɗaya ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan malam samir ya ce bukhari ya rawaito wannan a lamba ta 547 muslim kuma a lamba ta 647 to wa qawluhu magana shi da yace din nan al maktubatu wannan a ƙasa ne nake karanta a ta'aliki jama'a al-maktubatu menene da da yace dinnan ya sallil maktuba ko to me ce al-maktuba ay al-mafruda wato sallar farilla wa tabhadu ash-shamsu ma'ana tabhadu ash-shamsu tazulu rana tana kaucewa wa inda muslimin fi riwaya hina tazulu ash-shamsu a cikin riwaya muslim kuma sai riwaya ta fito karar ta ce yana yin ainihin sallar sa'ad da rana take zawali to hina tana ɗaukan sa'ad da kuma tana ɗaukan bayan sai ka karanta sharhin sahihu muslim na al-imam an-nawawi yayi tahqiqin wannan da kuma littafin shi tahzibul asma'i wal lughat kalmar hina tana ɗaukar bayan wani lokacin kuma tana ɗaukan sa'ad da ina fatar mun gane na'am to dan yi haƙuri dai tukuna don ka san nuskar da nake rike da ita ba iri ɗaya ce da taka ba kuma a ta'aliki nake karantowa yanzu a cikin hadisin na gaba karanta a matani ina ya ƙara wacce nuska ce wannan ka ta mu gani eh to ai malam umdatul ahkamul kubra muka ce muke karanta ba sugura ba fa a'a mun fi malanta maka ne muka ce muke karantawa umdatul ahkamul kubra kuma da muka zo za mu fara karatun hadisin nan sai da muka ce ga wata lamba nan da malam ya fitar dan ya ishara akan cewa wannan hadisin akwai shi a cikin sugura ko to ba lalle ka samu lafazin yayi keke da keke ba yawwa to gashi sai yake cewa wa rahaluhu din nan manziluhu da aka ce rahaluhu sannan wa hayya da aka ce rana tana hayya din nan ko shi kuma sai ce bai ba naqiya wato tana farakar wa fi sunan abi dauda a cikin littafin sunan abi dauda lamba hadisi ta 406 bi sanadin sahihin an khaisama wa huwa tabi'iyyun hayatuha an tajida harraha me ake nufi da cewa wa shamsu hayya rana tana rayayya shine yace ajita da sauran zafinta wa yanfatilu din nan da aka ce yanfatilu ko yansarifu to sai yace wa zada al-musannif rahimahullahu fi sughra sittata ahadith ga hadisai guda shida da malamin nan ya ƙara su waɗanda akwai su a cikin umdatul ahkam sughra babu akubra din wahiya ga su hadisi na hamsin da biyar kar ku manta wancan ya ce na hamsin da hudu ko to ga na hamsin da biyar a sughra an ali ibn abi talib radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق علي بن أبي طالب الله يكارى مشير دايتي للا النبي إراد أمنشن الله ثبت أغريش ياي جوابي أرانا رياكين خندق وتلوكة ياكين أحزاب كينا يتي ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا الله يتشك قبربك كافري دوتا الله يتشك جدا كافري دوتا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى kamar yadda suka shagaltar da mu daga yin sallar tsakiya hatta ghabati shams har rana ta faɗi gashi ba mu sallar tsakiya ba rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 2931 muslim kuma lamba ta 627 wa fi mazin da muslimin a cikin wani lafazi na muslimin shagaluna an salati al-wusta sun shagaltar da mu kafirai game da sallar tsakiya ba mu yi ta ba annabi yana ta yaƙi yana ta ɗauki ba daɗi da kafirai da shi da sahabbai har lokacin sallar la'asar ya ainihin wato tafi zai ƙare sai sai ce salati la'asri sallar la'asar kaga wannan fassara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan ta zama fassarar waɗancan riwayoyi da fassara ayar Qur'ani da take cewa hafizu ala salawati was salatil wusta ثم صلاها بين المغرب والعشاء sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta tsakanin magriba da isha ita ne kenan ita sallar la'asar abinda ake nuna maka anan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar magariba sai ya tuno bai yi kuma sallar la'asar ba ashe shine ya tashi ya yi ta bayan magariba din kafin sallar ainihin wato abin nan isha muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 627 da lamba ta 205 kun ji hadisi daga cikin hadisan da ƙari ne a cikin umdatul ahkam sughra wanda babu a cikin kubra sannan sai ce hadisi na hamsin da shida walahu har wa muslim ya ruwaito an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala habasa al-mushrikun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an salati al-asr abdullahi dan mas'udin yace mushrikai suka tare manzon Allah bai same sallar la'asar ba hatta marrat shamsu aw farrat har sai da rana ta ainihin wato yi ja ko kuma har sai da ta fatsa-fatsa wato sai da ta rawaya ta yalo-yalo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله يتي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر sun shagaltar da mu ba mu yi sallar tsakiya ba sallar la'asar mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah ya cika bakunan su da kaburbukan su da wuta aw hashallahu ajwafahum wa quburahum nara ko kuma Allah ya toshe bakin su da wuta Allah ya toshe kaburbukan su ainihin da wuta Allah ya cusa wuta cikin kaburbukan su rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta ainihin wato 628 abin da waɗannan hadisai duk suke nuna maka shine duk sadda kake da masaniya ba ka da wani uzuri to lallai ka tashi kai sallah akan lokacinta idan lokacinta ya wuce fa to duk sanda ka tuno ta lokacin za ka tashi kai ta ba za ka jinkirta ba kamar da hadisi ya zo cikin bukhari ya bayyana daga anas yanzu misali muna zaune yanzu mun yi sallar magariba kafin mu sallar isha ana cikin karatun nan sai ka tuna cewa sallar ka ta magariba ta shekaran jiya baka yi ba yanzu yanzu karka ce sai an yi sallar magariba sai an yi sallar isha a'a yanzu yanzu sai ka tashi ka kauce daga wurin karatun ka je kai sallar ka idan har baka yi ta a wannan lokacin ba to kuma baka yi ta akan lokacin ta ba dan haka za a kama ka da zunubi amma can ba ba za a kama ka ba dan mantuwa ce ko wani uzuri ina fatar mun gane sannan sai ce hadisi na hamsin da bakwai an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala a'tama nabi sallallahu alaihi wasallama bil isha haka ake karanta wannan fi'ilin a'tama a'tama annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta sallar isha har ya kai ta lokacin duhu in ka ce a'tamma to ya daura rawani kenan ya daura rawani da sallar isha to kaga abu ya zama soki burutsu ina fatan mun gane أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء النبي صلى الله عليه وسلم جنك فصلى العشاء فخرج عمر سي عمر يفتو فقال الصلاة يا رسول الله يتي آمن زن الله صلى فصلى ف رقد النساء والصبيان ما تاد سكزو مسلاتي ديارا حرس يبتشي النبي بيفتو أن يصلى العشاء فخرج ورأسه يقطر سي من زن الله يفتو كنشنا دقيروا علامة ياشي ديار وانكاكين يقول ينا تيوى لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة yake ba dan ka kuntata wa al'umma ta ba ko kuma ba dan ka matsa wa mutane ba to da wannan sallar isha irin wannan lokacin ya kamata wance su rinka yi shine kwatan kwacin karfe goma na dare amma aka ce sallar isha karfe goma na dare wani yana da saurin bacci ga mata ga yara ga ragaye ga masu nisa ga kaza ga kaza to wannan dalilin yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama zai kuntata ina fata an gane to irin waɗannan hadisan kana karanta su da kyau daga nan ne malamai suke cire wasu ka'idoji da suke kiran su alqawaidul fiqhiyya daga wannan hadisin sai suka ce to yanzu an gano kenan annabi baya son kunci ko to duk abin da zai kuntata ko da haka aka fi so in dai zai kuntata to ayi abin da yake mai sauki ne shine suka kira ta almashaqqatu tajlibu taysira kunci yana jan sauki yanzu haka ce sallar isha ta zama karfe goma za a rinka yin ta jama'a haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi sonta a samu sulusin farko na dare to amma me yake faruwa maka ce za a yi ta wannan lokacin mutane da yawa za su kuntata ina fatan mun gane to tun da haka ne kuwa sai ya jawo ta amma kaga a wancan lokacin wato ya saki jiki ne kawai ya je zaman shi ba wai ya shagala ba ne amma da aka bayyana mishi ai da mata da yara har sun fara bacci to sai ga to akwai kuntatawa kenan dan haka sai ya ainihin ce to ba dan haka ba har shine aka ce da ya idar da sallah sai ya ce kun ga daren nan na yau suka ce eh to duk duniya babu wanda yake yin sallah sai ku ma'ana babu wanda ya sallah duk duniya sai su ma'ana duk duniya babu inda wani musulmi yake da ya sallah a wannan lokacin sai su ba annan ruwa zai iya bada wannan labarin sallallahu alaihi wasallam ba telefon ba gsm ba satellite ba broadband babu internet amma ya ce duk duniya kuma gaskiya ne a wannan lokaci ba waɗanda suka yi sallah sai shi da sahabbai sai ce kun ga wannan daren suka ce eh daga yau wanda dukke da rai nan da shekara ɗari zai mutu ai wani bugun kirjin sai wahayi jama'a duk wanda ya yi magana irin wannan ba wahayi ba sai a ce ya ɓaro ta kuma malamai suka bi suka kididdige daga wannan dare duk wani da aka san yana da rai bai kai ba bai kai shekara ɗari ba sun ƙare don haka duk wani aljani da za ku zo kuna hira da shi ku ne malaman rukuya yana cewa eh, to baba shekara ka nawa yana shekara ta dubu uku shekara ta dubu uku duniyar ma ta ishe ni a ƙarya ne yanzu a kashe shi duniya ta ishe shi yanzu a kashe shi ƙarya ne ba wani wanda zai ce wai yanzu shekarar shi dubu uku ko dubu biyu ko dubu kaza a ƙarya ne domin a wannan daren duk wani wanda yake da rai ko annabi halluru ne ko annabi wane ne ko wane ne da suke cewa wai wane na duk ko ma wane ne ko aljani ko mutum to shekara ɗari baya ya kau na fatar an gane na Mm. Mm. Eh, na'am. shi ba a sa shi a mahallin istisna'i domin wanda ya wancan magana shi ya wannan ƙwarai da gaske amma duk wani wanda ba shi ya wannan maganar ba kuma yace shi yana da rai kowa ne yana da rai sai a ce baka isa ba wato shi yasa kullum jama'a ake so mutane su gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mecece matsayin magana shi ba a gwada ta da ta kowa ina fatar mun gane Allah ya taimaka to sai ce hadisi na hamsin da takwas wannan hadisin da muka karanta yana nan cikin bukhari na dubu bakwai da ɗari biyu da ashirin da tara da kuma muslim a lamba ta ɗari shida da arba'in da biyu hadisi na hamsin da takwas a cikin umdatul ahkam sugura an aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala idza uqimat as-salatu wa hadara al-asha wa hadara al-asha'u fabda'u bil asha'i annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan aka zo za a tada iqamar sallah ko kuma in aka tada iqamar sallah ga kuma abincin dare ya halarta ya nuna ya dahu an sauke shi an kawo shi abin da ya rage kawai sai ci manzo Allah yake fadda'u bil asha'i to ku fara da abincin dare din rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 2465 da kuma muslim lamba ta 557 malamai suka ce haka wannan hadisi yake sai dai akwai hadisai cikin bukhari kuma da suka zo suka nuna cewa ana maganar in akwai azababbiyar yunwa idan akwai azababbiyar yunwa ga sallah za a yi ga abinci to sai a fara cin abincin amma in ba yunwa ta yi yunwa ba to shikenan za a iya gabatar da sallah sannan aka ce abincin kuma ba zaman cin abinci dirshan za a yi ba za a ci da gargadon wanda zai sauƙaƙa zafin yunwan ne sai a tashi a yi sallah ina fata an gane amma kaga bahaushe da ganganci kawai sai ce ci gaba ci na gaba da sallah saboda tsabar ganganci da wauta ci na gaba da sallah kamar dan yaye hadisi na hamsin da tara sai ce wa an ibn umar radiyallahu anhu ma nahawahu ibn umar kuma ya ruwaito kwatankwacin wannan hadisin daga ibn umar wanda bukhari ya ainihin ruwaito shi a lamba ta 673 muslim kuma lamba ta 559 wa li muslimin anha har wa muslim ya ruwaito daga aisha qalat aisha tace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام manzo Allah ya ce babu sallah in akwai abinci a wurin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani haka mutumin da kashi da fitsari ko kashi ko fitsari suka matse shi kuma ya dage yana sallah to babu sallah wannan ko zama an kora sallar ne ko kuma an ce kada a yi sallar tun farko kada a yi ko kuma in an sake an yi ta to ba ta to wannan sai wasu zahiriya suka ɗauki zahiri cewa in dai har ga abinci a wurin don haka yi sallah ba ta don haka sai dai ko da ba za a ci ba a kawar da shi tun da gashi ya ce bi habara ta fa'ami in dai akwai abinci a wurin ba sallah to don haka a kau da abincin sannan a zo a yi sallah to kaga me sai da wake da shinkafa a kasuwan ta tashi sallah a gaban wake da shinkafan ta wannan mazhabin na zahiri yayi mata zafi ke rawahu muslim muslim rawaito wannan hadisi a lamba ta 560 Allah ya taimaka to kun ji ainihin waɗannan ainihin hadisai to sai mu koma cikin matini ya ce wa an Sulaiman ibn Buraida daga Sulaiman dan Buraida gashi malam Samir ya ce taqaddamat tarjamatuhu fil hadis raqam wahid wa salafina tarihin wannan malamin ya gabata a lamba hadisi na 31 Sulaiman dan Buraida ya ce an abihi ya karɓo daga mahaifin shi Buraida din kenan shine mahaifin nashi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu an waqti salati wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe ake sallah yaya bayanin lokacin sallah faqala sai yace salli ma'ana hadainil yawmaini to zauna waɗannan kwanaki biyu kai sallah tare da mu sai mu nuna maka a aikace aka ce a nan ko dai annabi ya kai matuƙa ne don yi mai bayani ko kuma ya fahimci wannan mutumin ba zai ɗau bayani da ka ba don haka sai a ce zauna ka gani dalla dalla a aikace ka fahimta kai tafiyarka falamma zalati shamsu amara bilalan fa'azzana lokacin da rana ta kauce daga tsakiya wato ta gushe ta zawali sai annabi ya umarci bilal sai ainihin ya kira sallah jama'a wannan kadai ya baiwa bilal daraja bilal da bahaushe ke cewa bila babban bawa to wannan daraja ce jama'a a ce kai mu'azzinin rasuli kai labanin manzon Allah ne nadawar kuma nadawar manzon Allah ce wanda ya mafarki ya ji kiran sallah din Allah ya mai baiwar mafarkin sai ya zama muryar shi bata kai dadin ta Bilal ba sai aka ce to kai tashi ka koya Bilal shi Bilal yana da dadin murya tun a jahiliya tsohon bawa ne babban bawa din ne ya iya waka in ana tafiya cikin sahara mutane sun gaji ko raƙuma sai rinka rera waka sai kaga mutane sun zabura ina fatar mun gane to shine yanzu aka canza waƙar shi kuma da kiran sallah ina fatar mun gane to sun ma'amara hu fa aqama zuhra sa'annan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi sai yayi iqama sai aka tada sallah azhar sun ma'amara hu fa aqama fa aqama al-asra sannan kuma sai ya umarce shi sai ya tayar da iqama sallar la'asar anan ana dunkule maka labarin ne kaga anan kiran sallar da aka faɗi na azhar kadai aka faɗi la'asar din ma an yi mata kiran sallah amma shi ne ba da labarin yana son ya kauce wa itinabi ne yawan maimaitawa don haka sai ce sai kuma ya umarce shi ya tada iqama sallar la'asar wa shamsu murtafi'atun bayda'u naqiyya rana ta daga ta yi farakar lam yukhalitha sufra babu wani fatsafatse wato babu wani sirkin yana yana haka ko rage-rage da ya ainihin cuɗanyi da ita ثم أمره فأقام المغرب sannan annabi ya umarce shi ta da iqamar magriba hina ghabati shamsu a sadda rana ainihin ta fadi anan ana son a nuna maka waɗannan sallolin ranar farko annabi yana ta yin su a farkon lokaci da zarar lokaci ya shiga sai ya ce bilal ta shika kira sallah da an kira sallah sai ya ce ta shika iqama ana nuna wannan mutumin lokacin sallah yana fara daga kaza kenan ina fatar mun gane ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق sannan sai annabi ya umarci bilal ya tada iqama sallar isha sanda shafa'i ya ɓoye menene shafa'i shafa'i shine wani jaje-jaje da ke bayyana ainihin wato a yamma bayan sallar magariba ragowar jaje-jajen rana ne bayan rana ta faɗi sai ta bar wani jaje-jaje to wannan jaje-jajen bai halatta a sallar isha ba har sai wannan jaje-jajen ya ɓata gaba ɗaya to da zaran ya ɓata to sai a iya yin sallar isha ina fata mun gane shine shafa'i ثم أمره فأقام الفجر فنسي أمرتيشي سيتا دا إقامة صلى الفجر حين طلع الفجر سد الفجر يقول له واتو دفتو الفجر سي النبي يتيتا دا إقامة سي أكي صلى فلما كان اليوم الثاني بيني نبي كاشي دلي أمره سي النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرتي بلال فأبرد بالظهر sai ya bar sallah a zahar sai da rana ta huce kenan kun ga an jinkirta kuma jiya an yi ta da zarar zawali da zafi zafinta yau kuma sai da aka batta ta huce tukuna fa'an ama an yi da biha ko a sha ƙasa yake ƙauluhu fa'an ama an yi da biha ai a tsalal ibrada wa akhara salata sai annabi sallallahu alaihi wasallama fa'an ama sai ya kai matuƙa an yi da biha akan ya batta ta huce din aka batta ta huce likis kama a ce sai karfe biyu na rana sai a tada iqama ai kaga an batta ta huce fiye da a ce a yi ta sha biyu da minti biyar ko shi sai ce wa min hukalu an amal nazara fi shay'i idza atala tafakkur fihi sai ce an nihaya ka duba littafin an nihayatu fi gharibil hadith wannan shine babban kamus na hadisi gaba daya Allah ya taimaka wa sallal asr wa shamsu murtafi'atu sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin sallar la'asar a lokacin da rana take ta daga sama akharaha amma sai jinkirta ta fauqan ladhi kana sama da yadda yayi ta ajiya ina fatan mun gane wa sallal magriba kuma yayi sallar magriba qabla an yaghiba shafaqu kafin ainihin shafaqi ya ainihin boye kaji kuma nan ko kun fahimta me ake nufi da wannan maganar sallar magriba ajiya da zarar rana ta fadi yau fa da ranar ta fadi sai aka ainihin barta har sai da wasu 'yan lokuta suka shiga sai ya tashi kuma ya yi ta kamar yanzu a ce rana ta faɗi ƙarfe bakwai sai kuma a bar magariba sai ƙarfe bakwai da rabi sai a yi ta ya halatta har yanzu ana cikin muhtarinta matuƙar shafa'i bai ɓace ba ana cikin muhtarinta saɓanin fatawar malikiya da suka ce sallar magariba bi qadari imkaniha ma'ana da zarar gwargwadon shigar da ita samar da ita to ana sallama sai suka ce lokacinta ya fita ina fatar mun gane malamai sun bayyana akwai hadisi sahihi da ya goyi bayan wannan mazhabin nasu sai dai matsalar ita ce sun rike hadisi ɗaya ne suka fatawa da shi akwai hadisin da kuma ya buɗaɗa shi ne wannan yana nuna kenan sallar tana da lokuta biyu tana da lokacin da za a iya yin ta farkon muhtari tana da kuma ƙarshen muhtari kamar kowace sallah wannan ita ce ingantacciyar magana saboda haka sallar magariba misali wani abu ya sa ba a samu gabatar da ita ba ko kuma shi kenan za ku iya sanarwa cewa rana tana faɗuwa ƙarfe bakwai to za mu rinka kaiwa ƙarfe bakwai da kwata a yi sallar magariba ko kuma ku zaɓi ranakun da za ku rinka yin haka kamar ranakun litinin da ranakun alhamis saboda masu yin azumin ta ɗaru'i su je su sha ruwa ruwa ya kwanta musu su natsa sannan su fito ba mutum ya sha kunu ya sha aya ya taho yana aman kaza a ruku'u ba fatan mun gane irin wannan aya da mutane suke yi wa azumi sai ga Allah da ya kiyaye mutum ya tsuguna yana jiran a kira sallah da alala a hannu nan da cewa wata nan da kunun zaki yana jira a kira sallah magarba kuma an kira zubi zubi ya ci shikenan kuma an ci harama sallah alwala harama sallah alwala kunun bai wuce makogaro ba tukuna to da kayan ruku'u sai kaga ya dawo duk wannan ba sunna bane jama'a akwai rahama a cikin sunna shi yasa ya kamata a gane kamar watan azumi sai a dauke irin waɗannan hadisai sai a ce to jama'a eh karfe bakwai rana take faduwa amma ba za a yi sallar magariba ba sai karfe bakwai da kwata kaga yan waɗannan mintunan sun ishe ka ka sha ruwa ka natsa to amma zubi zubi zubi zubi shikenan sai kaga ka waye gari ya ce wani yana amai da guda ya ba zai amai da guda ba alala da aya da wake da shinkafa da abubuwa an cuɗanya su lokaci guda kuma Allah kiyaye to shi ne sai yake cewa ko ya ce wasallar magariba kabla an yaghiba shafa'u sai annabi ya sallar magariba kafin shafa'i ya bata wasallar isha'a ita kwa ishafa ba'da ma zahaba sulusul layli bayan ɗaya bisa uku na dare ya tafi shine karfe goma na dare jama'a shine ɗaya bisa uku na dare to bayan ɗaya bisa uku na dare ya tafi sai ya yi ta wasallal fajira sannan kuma sai ya salla alfijir fa asfara biha sai ya bari sai da ta haske tukuna sai da gari ya haske ina fatan mun gane shi ne ake cewa gari ya waye gari ya waye kafin rana ta fito sai ya yi sallar har yanzu muktarinta ne amma ƙarshen muktari anan sai ya isfirari bai yi tagalisi ba an fahimta sun makala sannan sai ya ce kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani professor a education duka bai rage ko ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa methodology na teaching in ka yi fce ko ka yi advanced teachers college ko ka yi tc ko ka yi degree menene menene ma'ana annabi ya fi kowa hanyar karantarwa don me aka ce ƙwararren malami shine wanda in ya zo karantarwa kowane ɗalibi yana duban yaya ya kamata a koyar da shi ilimin ɗaya ne amma yaya za a koyar da kowanne ya fahimta tun da kwakwalwarsu ba kwakwalwa ce iri ɗaya ba to shine ƙwararren malami wannan shi ya jawo kuka ga ake rarraba aji sai a rarraba aji da wane da wane fahimtar su za ta yi daidai sai a sa su da wane da wane to ana nan aka ga fahimtar wani ta dusashe sai a koma da shi baya dimoshin kenan wani kuma fahimtar shi fa ta kai ta komo to shi kuma sai a tura shi gaba shine zuku kenan ina fatan mun gane zuku ai akwai mai kyau dama akwai zuku mai kyau to shine gashi annabi sallallahu alaihi wasallam sun makala sai ce aina sa'ilu an waqati salati ina wannan da yazo yake tambaya game da sallah jama'a kun ga yadda sahabbai suke da hakuri game da ilimi da yazo cewa ai mai bayani game da lokacin sallah sai annabi ya ce to ka zauna baka kwana biyu tare da mu wannan sai ce a to ai da dama na bar kayana a tasha na zo ne in ji fatawa in to shikenan dai Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri sai ya tafi a ilimi yadda malami ya ce haka zaka hakura kuma duk wannan shegantakar yan zamani suna yin ta ne kawai a cikin karatun musulunci amma mutum ya tafi zai karanta economics ko banking and finance ko law ko menene in ana da lacca karfe tara na safe kawai sai malam ya ki zuwa ya ce ku zo karfe bakwai na yamma ya rage muku ko ku zo ko ba ku zo ba ina ruwan shi in ga kun ki zuwa sai ya test ko ba haka suke yi ba idan kun fahimci wannan jama'a wannan mutum fa tambaya ya kawai annabi kuma zai iya mishi bayani amma sai ya fahimci a'a wannan bari a nuna mai a aikace da aka gama sai ya ce ina mai tambayar lokacin sallah faqala rajulu sai shi mutumin ya ce ana ya rasulullahi ni ne ya manzon Allah qala sai annabi ya ce waqtu salatikum lokacin sallar ku wato sallolin ku ma baina ma ra'aytum shine tsakankanin abubuwan da kuka gani dinnan ma'ana daga farkon muhtari zuwa ƙarshen muhtari nan ake sallah kar ka sake sallah ta fita daga muhtarinta sai inda larura don haka sallar azhar daga sadda rana ta zawali zuwa sa'ad da rana za ta kai in ka tsaya a inuwa a ga inuwarka ta yi daidai da tsawonka na haƙiƙa to sai a ce sallar azhar muhtarinta ya fita na farko an shiga me an shiga halin kuma me kenan halin larurinta ya fara komawa muktarinta na farkonta da na ƙarshe ya fita don da zaran ta yi zawali to daidai wannan lokaci to aka ana cikin muktarinta na farko sadda kuma kaga cewa to inuwarka ta taho ta taho ta taho ta kusa da ta kai daidai da tsawonka to kana ƙarshen muktarin fa da zaran ka auna inuwar nan taka ta kai daidai tsawonka to la'asar ta shiga azahar kuma ta gama fita a matsayin muktarinta sai larurinta wato sai inda larura ne za ka yi sallar azahar a wannan lokaci gashi malam ya ce minus ta'un sinun wato akhrajahu muslim wa tirmidhi wan nasa'i ina fata an gani gashi a kasa yace muslim ya ruwaito wannan hadisi lamba ta 613 tirmidhi a lamba ta 152 nasa'i a mujalladi na ɗaya shafi na 258 zuwa 259 wa ibnu majah ibnu majah kuma a lamba ta 667 Allah madaukakin sarki ya taimaka wa mislihu an abu musa yace akwai irin wannan hadisin ma wanda sahabi abu musa al-ash'ari ya ruwaito shi sai ya sa mimun wato akhrajahu muslim ina fatar mun gane to wa alaikum salam wa na'am eh eh Mm. Ya tuno sallar la'asar bai yi ba to nan take wannan magaribar ta ɓaci ba wai sallama zai yi ba a kawai sai koma ya tada ikama sai la'asar sannan sai zo ya magariba ko da kuwa yana cikin limanci ne ko kuma yana cikin mamu lallai sai ya janye ya je ya wadda ta hau kan shi ina fatar mun gane to Allah ya taimaka na'am ina ne wa mithluhu an abi musa ko yake akwai irin wannan hadisin wanda abu musa ya ruwaito shi da shi yake muslim a ƙasa sai yake cewa warawahu muslimun muslim ya ruwaito ainihin wannan hadisi a lamba ta ɗari shida da ainihin sha hudu wa lafzuhu lafazin shi an abi musa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis sala abu musa al-ash'ari yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani yazo yana tambayar manzon Allah game da lokutan sallah ko falam yurda alaihi shay'a annabi bai bashi amsa komai ba qala abu musa yace fa aqama al-fajr hina shaqqa al-fajr da mutumin ya tambaya shi kenan annabi sai ya ci gaba da aiki kawai annabi sai ya tayar da sallah al-fajr lokacin da al-fajr ya ainihin fito wato sallah asuba wannan su la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'da mutane ma ba sa iya gane junansu sai da kyar sun ma'amarahu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal haka za ku fassara wannan wurin don wata riwaya ta bayyana mana fa aqama zuhra hina zalati shamsu sai bilal ta da iqamar sallah a zahar lokacin da rana ta yi zawali wal qa'il yaqulu yadda har ma wani mai magana zai iya cewa qadin tasafan naharu anya ma'ana kuwa wato rana ma kuwa ta kai rabi wato ta ma kai tsakiya kuwa balle ma ta yi zawali wato saboda gaggawar da annabi ya wajen yin sallah a zahar har ma wani ya ce kai ko rana ma ta yi zawali ne ko ba ta ba sannan sai ce wa huwa kana a'lamu minhum amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya fi su ilimi don haka abin da ya shine daidai ko da wani ya zo yana shakka cewa ko ma lokacin yayi ko ma bai ba amma dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shine daidai ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة سنة النبي أمر بلال سيتا هذا إقامة صلى العصر ألوكة الله نتابع ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس سنة في النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شي بلال إن يتا هذا إقامة صلى مغربا ألوكة لا أينه واتورانا تفادي ثم أمره فأقام الإشاء حين غاب الشفق سنة شفق ينا قطروا في النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر بلال تواي هذا إقامة ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها sannan kashe gari kuma sai annabi ya jinkirta sallar alfijir har wato hattan sarafa minha wato ya jinkirta ta yadda har ya sallama daga gare ta da ka gani zaka ce lalle an jinkirta wannan sallah wal qa'il yaqulu har ma wani ya iya cewa qad tala'at shamsu aw kadat rana ma ta fito ko kuma rana ta kusa fitowa sadda annabi ya sallama kamar ma ka ce a yo ai ma rana ta fito ko ma ta kusa fitowa ina fatan mun gane jama'a kun ga karanta waɗannan hadisai suke fitar da mutane daga rikici a garin nan aka samu wani limami na ahlus sunna a cikin zaria yana karatun sallah asuba yana tsawaita wani lokacin har da an yi sallama dab sai kaga rana ta fito mutane suka yi ta cece kuce suka yi ta cece kuce duk sanda ba kwa karatun hadisi za ku yi ta rikici tunda abubakar gumi yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi sai a karanta a aiki da shi malamin nan yana yin wannan abin fiye da shekara ashirin a garin nan in aka yi sallama sallah asuba wani lokacin minti biyar minti goma sai rana ta fito sai aka yi cewa madidi wannan ba a taba gani ba to ina ina magana zariya kuma binnin ilimi ina fatar mun gane shi ne duk sadda mutane suka koma suna ilimin da ba shi ne ilimin da ke shiryar da mutane ba to sai su ta ɗirkaniya ina fatan mun gane damina ta faɗi ana ta ƙoƙarin ai shukar dawa kai kuma kana ta baiwa ciyawa ruwa to lokacin girbi ka gane kuskurenka ina fatan mun gane shi ne sai yake cewa summa ko summa akhara dhuhra hatta kana qariban min waqti al-asr bil amsi sannan kuma sai annabi ya jinkirta sallah azhar har sai da lokacin da ya la'asar a wannan ranar sai da ta kusa ƙarshen wato lokacin sallar la'asar na jiya ya kusa shiga duk da sallar la'asar na jiya wadda aka yi da wuri kenan kuna fahimta abin sallar la'asar jiya an yi ta da wuri to yau kuma sai annabi ya jinkirta azhar kusa da lokacin sallar la'asar na jiya kaga ƙarshen lokacin sallar muhtarin azhar kenan yace summa akhara al-asr hatta sarafa minha sannan kuma ainihin wato sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta ta har ya zan san da ya sallama والقائل يقول قد احمرت الشمس har ma wani ya ce ai rana ta riga ta yi ja wato za ta faɗi kenan ina fata an gane ka kaddara kamar karfe nawa kenan kamar karfe shida ko shida da rabi a irin yanzu kenan da rana take daɗewa ba ta faɗi ina fata an gane ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق sannan ya jinkirta magariba har sai da ta zama daidai kusa da lokacin da abin nan shafaƙi zai bata ثم أخر الإشاء حتى كان sulusan lailin awwal sannan ya jinkirta sallar isha har sai da aka samu ɗaya bisa uku na dare na farko summa asbaha sannan da gari ya waye kuma fada asa'ila sai ya kira mai tambaya faƙala sai ya ce alwaqtu baina hazaini to lokacin sallah tsakanin waɗannan lokutan wato tsakanin muhtari na farko da na ƙarshe anan ake yin sallah kakka sake ka tsallake muhtari ke ina fatar mun gane jama'a kun ga waɗannan hadisai duk suna nan a Najeriya ana da su cikin Bukhari da Muslim amma sai aka turbuɗe su sai aka koma aka yi ta karanta waƙoƙi da tatsuniyoyi da aka zo aka fara yin sallah a zahar karfe ɗaya sai mutane suka yi ta faɗa ɗan shekara ashirin wannan maganar bai santa ba ɗan shekara ashirin da biyar bai santa ba shekaru kamar talatin da suka wuce da aka zo aka fara sallah a zahar a yi ta karfe ɗaya sai aka ce la ilaha illallah wasu mutane sun fito suna yin sallah a zahar kafin lokaci saboda da kowa kawai sallah a zahar karfe biyu ne la'asar karfe hudu to da zarar ta yi ta karfe daya wallahi da kunne na naji malami mai karantar da fiqhu risala da askari yana faɗa akan haka yana cewa ana yin sallah lokacin ta bai ba aka ce nawa yake karfe daya duk wanda ya sallah a zahar karfe daya bata kuma yana karantar da fiqhu shine an haife shi cikin bid'a da al'ada ya girma cikinta ya yi karatu cikinta don haka ta danne kanshi dannewar da gaba ɗaya karatun da yake karantarwa yana rusa aikin shi da magana shi amma baya fahimta cewa karatun na rusa shi kamar professor ne na mathematics kaga professor a math amma kuma sai ka ji ya ce Allah uku ne in aka ce Allah uku sai ce uku ne a cikin daya in aka ce mishi a duk cikin formula ta mathematics wannan irin formula ce za a warware wannan lissafin sai kasa kawowa me yasa kiristoci ne suka haife shi tun yana karami suka yi tarbiyya shi suka saka mai wannan abu ya zama aqida al'ada tare da yake ba shi da yanzu ya zama professor ba shi da hujja a cikin lissafi da za ta iya kare wannan formulation din amma kuma yana tabbatar da ita sai ce Allah uku ne in aka ce yaya uku sai ce 3 in 1 za ka ce to da wata formula a cikin mathematics ko statistics za a iya warware wannan sai kasa kawowa kuma professor ne a math amma kuma da ya ta sai ce 3 in 1 shine sharrin al'ada da gargajiya kenan ina fatar mun gane in ba haka ba mathematicians ba za su iya christianity ba jama'a duk mathematician zai ce christianity akwai shirme domin daya biyu uku ko dan primary aka ce 1 2 3 ya san nawa ne uku to in aka ce a daya sai ce yaya kuma tunda an ce holy ghost eh, maryam an ce allah kuma an ce uku sai kuma aka ce amma ɗaya ne ba cewa aka yi al'azizu aljabbaru al'ilahu ɗaya ne sai a fahimta amma maryam allah isa allah sannan mala'ika jibril allah sannan kuma sai a ce amma ɗaya ne fa sai ka ce a to which one wanne daga ciki sai a ce a duka a ɗaya ne to a wacce mathematics a wacce formula za a iya abin nan warware wannan summation din sai ce maka babu amma kuma gobe haka zai sake damɓarawa Allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan to sai mu koma sama inda mala ya ce hadisi na 133 wanda wannan hadisin akwai shi a cikin umdatul ahkamis subra shine hadisi na 61 yace an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ya ce wasu yardaddun mutane a wurina sun ba da shaida amma mutanen da na fi yarda daga wanda na fi yarda daga cikin yardaddun to shine umar wato mutanen kirki ne yardaddun mutane suka karantar da shi wannan hadisin da zai faɗi amma daga cikin yardaddun kuma yardajjen yardaddu shine umar sai malam ya ce ƙalal hafizu fil fatihi a ƙasa nake karanta ya ce ibn hajirin ya faɗi cikin fatihul bari a mujalladi na biyu shafi na ɗari shafi na hamsin da tara ya ce lam ya ƙa'alana tasmiyatul rijali almardiyyin alladhina haddathu ibn abbas bi hadha alhadith yace mun bincika kakab ba mu gano waɗanne mutane ne waɗannan ibn abbas yake cewa ya yarda da su ba wa balagani yace sai dai kuma labari ya iso gare ni inji ibnu hajirin anna ba'da man takallama ala al-umda wani daga cikin waɗanda suka yi magana akan umda wato bai ce sharhi ba dan bai yarda da sharhin ba eh wa ma lahu alla yaqula zalika wa huwa tilmizu ibn al-mulaqqan me yasa ibn hajar ba zai faɗi wannan ba almajirin ibn al-mulakkan ne ibn al-mulakkan shine yayi wa umdatul ahkam as-sughra sharhin da ba a taba yin wanda ya kusa da ita ba shine sharhi ne mujalladi goma ina fatar mun gane to ibn hajar ya ce labari ya zo gare ni wani da ya magana game da umda sai ce tajasara yayi ganganci wa za'ama yariya cewa annahumul mazkuruna fiha inda qauli musannifiha da mai littafin umba ya gama kawo waɗannan wannan hadisi sai ya zo ya ambaci cewa wa fil babi an aliyin an abdullahi an kaza an kaza sai wani kawai dan kife sai ce waɗannan mutanen su aliyu dinnan su ne ibnu abbasin yake nufi tifka da warwara kenan jama'a tifka da warwara kenan misali irin wannan shirman ya faru a kano jama'a wani ya zo yana wa'azi yana sukar ibn taymiya yana sukar ibn abdulwahab yana sukan wahabiyawa yana sukan salafiya sai ya ce shi fa ibn taymiya a wurin muhammad ibn abdulwahab ya koyi wannan muguwa aqida ta shi to yanzu duk wanda yake da ilimi da hankali da kan gado to ya san wannan shine sokin hutu domin tsakanin ibnu taymiya da muhammad bin abdulwahab wajen shekara 400 ce zuwa 500 ibnu taymiya ya baiwa muhammad bin abdulwahab shekara 400 ko 500 sannan ibnu abdulwahab ya zo kamar ka zo kana labari ne sai ka ce shi fa ai shi fa imamu maliku da kuka ji ya ce Allah a sama yake to wurin gumi fa ya koyi wannan aqida imamu maliki wurin gumi ya koya kaga ka fi gane ka to shi wannan maganar da ike faɗin cewa waɗannan mutanen ai sadda ibnu abbasin yake faɗin haka ba a rubuta littafin umdatul ahkami ba balle a lissafa waɗannan mutanen don haka kaji ya ce ta jasara ya yi ganganci wannan mutumin da ya wannan maganar shi yasa wallahi akwai mutanen da yake da su karantar gwamnati shiru shiru su ya fi alheri da su yi wa'azi gwamnati shiru da su yi rubutu gwamnati shiru amma da yawancin mutane ba sa gane haka shi yasa ake so duk sabda za ka yi ilimi to ka yi ilimin da ake kira ilimi ba ilimi daidai da ƙauyenku ba domin sanda kake faɗi kasar na ɗauka baka san iya inda kasar ɗin yake zuwa ba akwai malamai gogaggu ƙwararru suna nan sun koya kansu duk kasar ɗin da kai sai sun saurara su za su iya gane wannan malami ne ko kuwa idan ka rubuta akwai gogaggun malamai ƙwararru suna nan su ba su taɓa rubuta komai ba don babu wanda ya san muhimmancin ilimi yake jin tsoron ilimi sai wanda ya san ilimi jama'a yanzu kowane ɗan tsako sai kaga ya ɗauka ya rubuta littafi kowane sai ce zai rubuta littafi kowane sai ce zai rubuta littafi don haka ga sanan sai zama madadin malamai sun yi rubuce-rubuce yanzu abin da ake bukata shine yanzu zamanin ta haƙiƙi ne mutane sun kasa duk abin da za ka yi rubutu a kai akwai wanda ya rubutu akan wannan abin abin da ake so ɗauko wannan littafin da ya rubuta ka zo ka gyara shi gyarawa irin ta zamani sai ka buga shi shikenan yanzu abin da samiru ya mana kenan madadin ya ce zai je tattaro hadisan hakam sai ya ɗauko ga wani malami ya yi sai ya gyara sai ya buga mana shikenan sai abin ya armashi zamanin su imamu malik zamanin tara hadisai ne zamanin su bukhari fa ba zamanin tarawa bane zamanin tacewa ne zamanin su ibn hajar fa zamanin sharhi ne zamanin su nasiruddin al-albani zamanin takhriji ne da tahqiqi da ta'liqi to haka ake yi amma in ka ɗauko abin da yake za ka rubuta ba a da buƙatar shi sai zama ƙarshen ta ka kasa kaiwa ga abin da ake buƙata kuma zan ka haddasa da fitina don shi wani da ya gani a kasuwa kawai ne zai ce malami ne yayi Allah ya kiyaye don haka shine sai yake cewa wai sai ce wannan magana da malam yace wa fil babu an ali ibn abi talib wa abdullah ibn mas'ud sai ce wa laqad akhfa hadha al mutajasir khata'an bayyinan wannan dan ta kife da ya ganganci to yayi kuskure kuskure bayyanannen kuskure jama'a mun gane wannan da kyau ko fala haula wala quwwata illa billah yace babu dabara babu karfi ga kowa sai ga Allah wato ba wanda ya wuce ya fada cikin irin wannan amma kuma akwai ganganci a cikin abu duk abin da baka nuna akai ban kace zaka yi rubutu akai ko kai wa'azi akai sai ka samu matsala shi yasa za ku ga malaman farko duk abin da za su yi rubutu akai jama'a sai abin da suka kware dan hakan sun tashi rubuta ba matsala bane in haka kira za su yi wa'azi akan ka ba duk abin da za su yi wa'azi akai ba matsala bane in ba su nuna akai ba sai su ba su nuna ba ba mutum ya zo yana wa'in wa'in yana kame kame ba Allah ya taimaka to bari mu sace karanto hadisin dan ku ji shi da kyau yace an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu قال شهد شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر yace wasu yardaddun mutane sun ba da shaida a wurina daga cikin su yardaddun wanda na fi yarda da shi shine umar suka ce da ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an salati ba'da subhi annabi ya hana yin sallah bayan sallah asuba hatta tushriqa shamsu har sai rana ta haske wa ba'da al haka kuma annabi ya hana yin sallah bayan sallar la'asar hatta taghruba har sai rana ainihin ta fadi wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi a cikin lamba ta 581 muslim a lamba ta 826 wa zada sai ya kara da cewa ash-shamsu ma'ana hatta taghruba din can da yace sai yace hatta taghruba ash-shamsu am arwaya muslim وفي رواية أتكلم رواية تطلع بعد بدلة تشرق مدد تنا حسكي حسيرانا تي حسكي حسيرانا تابلو wannan hadisin ne yake nufi jama'a annabi ya hana yin sallah bayan sallah asuba har rana ta fito har rana ta haske annabi ya hana yin sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi ne hadisin yake nufi yana nufin sallar da babu gaira babu sabab ka tashi kawai ka yi ta daidai lokacin da rana ta tafi za ta bullo da safe ko daidai sadda rana ta tafi za ta faɗi da yamma amma ba bayan sallar la'asar gaba da gaba ba daga yin sallar la'asar akwai nafila za ka iya tashi ka karanta sahihul bukhari abdullahi dan umar ya ruwaito ruwayoyi masu yawa akwai nafila bayan sallar la'asar amma me ake nufi da hana yin sallah bayan sallar la'asar shine sadda rana ta tafi za ta faɗi to anan an hana kai sallah ta nafila ita ma mara dalili idan mai dalili ce fa a ce rana tana faduwa karfe bakwai sai ka shigo cikin masallaci karfe bakwai saura kwata to bai halatta ka zauna ba har sai ka tashi kayi nafila raka a biyu ita ce tahiyatul masjidi wannan tana da dalili ko kuma sai kai alwala tun bakwai saura kwata to ya halatta ka tashi kai sallah a wannan lokacin tahiyatul wudu'i ta halatta nafila da ake yin an da alwala ina fatar mun gane ko kuma daidai wannan lokaci sai ka tuno cewa akwai wata sallah ba kai ba to sai ka tashi kai amma in ba haka ba haka siddan kana zaune sai da kaga rana ta zo za ta faɗi sai ka ce bari ka tashi kai nafila an hana wannan ina fatar an gane Allah ya taimaka sannan malam ya ce hadisi na 134 wanda shine hadisi na 62 a cikin umdatul ahkam sughra an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an abi sa'id al-khudri an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shamsu babu sallah a bayan sallar asuba har sai rana ta daga wala salata ba'da al-asr sannan babu sallah bayan sallar la'asar hatta taghiba shamsu har sai rana ainihin ta bace ina fatar mun gane muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ruwaito ainihin wannan hadisi bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 586 muslim a lamba ta 827 jama'a kun ji jimillar waɗannan hadisan amma kamar yadda na ce wannan hadisin ma yana komawa ga wancan bayanin da na yi sai dai ya kamata ka gane idan ka taho masallaci za ka yi sallah asuba sai ka samu liman ya fara sallah asuba sai ka kabbarta ka bi shi sallah asuba da ya sallah ne sai ka tashi sai ka yi sallar tahiyya daya min nan raka'at alfajr a wannan lokaci babu laifi a nan ba a hana ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta faru sai ya ga wani yana yin sallah sai ya ce asubhu arba asubhu arba asbar kuma ta zama raka'a hudu ne jama'a an yi sallah kuma ka tashi kana cikin raka'a biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurara mutumin ya sallama sai ya ce ai ga abin da ya faru na zo masallaci ne sai na samu ka fara yin sallar asuba shine sai na shiga sai na bika shine yanzu raka'atul fajr ce da ta subuce min ita ce nake sai annabi ya huce ya bashi ya bashi wuri ba komai akan wannan ina fatar an gane amma in haka siddan ne an idar da sallar asuba kafin lokacin da za a ce rana ta fito to nan kam babu wata nafila sai wadda ta zama zatu sababi wadda take da dalili to sai malam ya ce wa fil badi a cikin wannan badi to bari yi mana sharhin wannan kalmar jama'a idan kuna karatun littattafan hadisi musamman wannan littafin umdatul ahkamul kubra ko sughra ko kuma littafin sunan tirmidhi idan ya gama kawo hadisai a babi sai ce wa fil badi abin da yake nufi da babin anan sai ka duba waɗannan hadisai ne malam ya kawo a wannan babi jama'a hadisan da ke magana akan lokutan sallah an gane to wannan yakan ɗauki uwa fil babi idan kuwa hadisi ne ya kawo kamar wannan da ya gama kawowa dinnan yanzu da yake magana ba a yin sallah bayan asuba ba a yin sallah bayan la'asar in ya ce wa fil babi sai ka ce a cikin wannan matsalar wato matsalar da ke cewa za a yi sallah bayan asuba za a yi sallah bayan la'asar ko ba za a yi ba sai ka ce a ƙarƙashin wannan matsalar an ali ibn abi talibin akwai hadisi daga ali dan abi talib shi ma irin wancan kenan to irin wannan maganar jama'a ba a cewa kharraja sai a ce ashara yanzu nan malam ya kawo hadisin abdullahi dan abbasin ya kawo hadisin abu sa'id al-khudri amma da yazo na aliyu ya kawo hadisi sai ce an aliyun a karkashin wannan matsala akwai hadisi daga aliyu ko sai ka ce ashara ila hadisi aliyun ya yi nuni zuwa ga hadisin aliyu al-imam tirmidhi shine ya dauko wannan dabi'a malaman hadisi suna yin ta amma sai ya dauko ta ya shahara ta ya haɓaka ta a littafin shi malamai da suka zo za su yi sharhi jama'a sai ainihin al'amarin ya kai ya komo tirmizi ya jigata su daga nan za a gane tirmizi babban malami ne amma kuma makaho ne makaho ne amma kuma ya rubuta wannan littafin wanda in ya kawo hadisi guda ɗaya sai ce wa fil babi an aisha wa kaza wa kaza wa kaza abin da yake nufi wai ga hadisi ya kawo guda ɗaya daga aisha sai ce aliyu ma ya ruwaito irin shi anas ma ya ruwaito irin shi to yanzu yana ce maka ya takaita maka kenan ko to kai kuma sai ka tafi neman ina isnadin anas da aliyu kuma sun inganta wannan aikin malamin da ya tinkari yin wannan aikin shine babban malami a sheikh al-imam muhammad abdulrahman al-mubarak fori mai littafin tuhfatul ahwazi sharhin tirmidhi idan ya zo yayi kokari ya gaggano ya gaggano wasu hadisan sai ka ji ya ce falyunzar abincika a ban gano ba falyunzar abincika a ban gano in Allah kai mu karatu na gaba gobe ko makamantan haka zan zo muku da wani malami ya zo ya zauna shi ya zauna ya kare rayuwar shi gaba ɗaya wannan aikin shi kuma yayi ya yi takharijin duk waɗannan hadisan kakaf Allahu akbar ilimi kenan kamar yadda ibnu hajar yake cewa fa kam tarakal awwalu lil akhir to da dama na farko zai iya kokarin shi ya gaza sai na karshe sai zo sai ya karasa na haka a cikin ilimi ake son Allah ya hore maka wani ilimi sai ka zauna ka rubuta inda ilimin ka ya kare sai ka aje alkalamin anan wani in yazo sai ya dora shi yasa kuka ga duk ilmomi babu ilimin da ya bunƙasa irin irin ilimin malaman hadisi saboda kowa in yazo zai dubi ina ya iya sai ya rubutu akai sai kaga dan abin da ya rubuta dan kaɗan ne amma ya amfanar da yawa yanzu dubi littafin muqaddima ta ibnu salah muzakkira ce fa hand out ne yake rubutawa yana ba ɗalibai in ya je yo bincike yo sai abin dan kaɗan ne littafin amma sai da ya zama duk malaman hadisi da suka zo a bayan shi kuma jikin littafin suka jingina amma mun gane wannan da kyau ko to shine to wannan malami namu wannan babban malami Samir shi kuma sai Allah ya mai baiwar takhrijin irin waɗannan hadisan yanzu duk waɗannan da da da malam ya ishara akan su ko shi kuma samir duk ya yi takhrijin su a nan ƙasa gaba ɗaya amma yanzu bari in karanta mana abin da shi malamin ya rubuta tukuna sannan mu zo mu karanta ainihin abin da shi samir ya kharraja za ku gane duk hadisan waɗannan sahabban samir sai da ya je zazzakulo su a inda suke sannan ya magana akan sun inganta ko ba su inganta ba wa malahu Allah ya fa'ala wa huwa tilmizu shaykh al-allamah al-albani me yasa ba zai aikata haka da almajirin albani ne akan wannan kujerar yau fiye da shekara goma na baku labari muna karatun littafin ahkamul jana'izi yace albani yana nan ya ne wa littafin tirmidhi wannan aiki na takhrijin hadisan gaba daya ya fi shekara arba'in yana yi littafi daya inda zaka gane malamai suna da manufa sai shanya rayuwar shi wani malamin yace shi littafi kaza zai bincike akai kawai wa sharhi in ya tare wannan kwanar kai kuma je ka tara wata amma ka zama hatibun laili me yau icen darafa ka tarkato nan ka tarkato nan sai ka har hada abubuwan gaba ɗaya baka yi abu kwaya ɗaya mai nagarta ba ina fatar mun gane yace wa fil babi an ali ibn abi talib a cikin wannan matsala akwai hadisin ali dan abi talib shi ma wa abdullahi ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa abdullahi ibn umar da abdullahi dan umar wa abdullahi ibn amr da abdullahi dan amr وأبي هريرة ده أبو هريرة وسمرة بن جندب ده سمرة بن جندب وسلمة بن الأكوى ده سلمة بن أكوى وزيد بن ثابت ده زيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء ده معاذ بن عفراء وكعب بن مرة ده كعب بن مرة وأبي أمامة ده كما صحابي أبي أمامة وعمر بن عبسة ده كما عمر بن عبسة وعائشة ده عائشة رضي الله عنهم Allah ya ƙara musu yarda ya ce dukkansu sun ruwaito waɗannan malaman daga cikin sahabbai sun ruwaito wannan ainihin hadisin game da matsalar cewa babu sallah bayan sallah asuba babu sallah bayan sallar la'asar duk sun ruwaito hadisai amma kaga anan sai zo ba da labarin waɗanda suka ruwaito kawai sai ya ce wasu buhi da kuma asuma buhi sai dai kuma shi ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ka ji karshen wannan babin ke ina fatar mun gane to yanzu waɗannan hadisan a ƙa'ida jama'a yanzu malam ya bar aiki kenan abdulgani ya bar aiki shine aikin da za ka yi sai ka tafi ka je neman ina za ka samu isnadojin waɗannan hadisan shine malamai suke kira al-itibar ga hadisi ka samu ya inganta sai ka ce kana son ka samo mishi wasu hanyoyi da za su ƙara mai ƙarfi to shi malamin sai ta kaita maka sai ce eh akwai hanyoyin yanzu nan madadin ya baka neman hanyoyin akwai ko babu sai ce akwai daga wane daga wane to yanzu me ya rage ka je ka samo ina hanyoyin da za su kai zuwa ga wane din sai malam samir ya ce dangane da hadisin aliyu dan abi talib da malam ya ishara akai ko sai ce hadisu aliyu radiyallahu anhu rawahu abu daud hadisin aliyu Allah ya kara mishi yarda abu daud ya ruwaito shi a lamba ta 1274 bi sanadin hasanin da isnadi kyakkyawa wa hasanahu al-hafiz fil fatih al-hafiz ibn hajar sai ya kyautata shi a cikin fatihul bari a mujalladi na biyu shafi na 61 wa lafzuhu ga lafazin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha an salati al-asr an salati ba'da al-asr annabi ya hana yin sallah bayan la'asar illa wa shamsu murtafi'atun sai dai in rana tana nan a ɗage wato in rana da sauranta kun ga wannan riwaya ta fassara duk hayaniyar da za a tayar ma'ana in daga yin sallar la'asar ne za ka iya yi amma in ba haka ba fa rana ta tafi za ta faɗi to an hana قلت سمير يتي وقوله في الحديث إلا والشمس مرتفعة مخالف لما سبق من الأحاديث يتي في دي ون اللفظ كما يازو يا ساقا وصول اللفظ وما يأتي من النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا yace da kuma bayanan da za su zo da nasoshin da za su zo cewa an hana yin sallar ne bayan sallar la'asar mutulakan ma'ana wannan lafazin da ya zo kenan ya zo ne da ƙarin wani abu wanda yake babu a sauran hadisai da aka ji da waɗanda za a zo a ji a baya to ya za a da wannan lafazin sai ce walil hafizi an zalika ijaba ibnu hajirin yana da amsa da ya bayar akan haka jama'a ina son ku san samir irin malaman da ne samir ko kunna kwamfuta bai iya ba wallahi jiya san ɗin shi wani lokacin ta rikice sai ka karɓa ka shirya mishi ita wani lokacin sai rikita ta sai ai ta bugawa bai san me ake ciki ba ka ce ce ta attalat ta makale ce shi ma bai sanya za a da ita irin malaman da ne duk abin da ka sani zama zai ya karanta kuma ya zauna ya rubuta abin shi ba wai za a yi copy and paste ba ne cut and copy in ya karanto nan sai ya karanto nan saboda haka ku fahimta jama'a baiwa ce kowa da wadda Allah ya mishi shi dai zan bai iya kwamfuta ba kuma sai Allah ya sa yana da juriyar karatu muna zaune ba darasi sai wani yaro bahir sai sa kasar zai dauka sai ce a karka dauka yace me yasa yace a ka saba da hadda mana ka haddace mana rigidi gabji kenan haka kuma aka darasi na wajen awa uku ba ɗauka ba ita ka haddace malaman da hadda suke yi da za ka zauna yanzu kawai ka tasa rikoda a gaba shikenan kai ta gyangyaɗi ka ce ai ka ɗauka sai ce to ibn hajirin ya bada amsa game da haka faqala fil fatih ya faɗi cikin fatihul bari ya ce haka abul fatih al-ya'muri al-imamu abul fatih al-ya'muri ya ba da labari wannan shine al'imamu ibn sayyidin nas wani babban malami ne shi kuma ya fara sharhin turmizi sai ya rasu da ya gama wannan sharhin kai da mun ji daɗi a duniyan nan ya fara ya sa mishi annafahu shazzi fi sharhi turmizi duka duka sharhin gaba ɗayan shi mujalladi biyu ne amma a hadisai biyar ya ƙare amma ka fara kwasar ilimi a ciki sai dai ka gaji ka bari amma al'iraki ya zo ya karasa to sai dai bahaushe ya ce kama da wani bata wani sai dai kuma fa in ka ji wani baban za ba shi ma ya yi kokari amma dai bai kai na farkon ba ina fatan mun gane ya ce to al'imamu abul fathi al-ya'mur ya ba da labari an jama'atin min salafi daga wasu jama'a daga cikin salaf jama'a ba mai kyamar salaf sai zindiki fa duk wanda ka je yana kyamar salaf to zindiki ne in ba haka ba ga su ibnu hajirin asha'ira ne a wajen aqida amma ba sa kyamar salaf saboda ne kowa duk duniya an yadda cewa salaf mutanen kirki ne amma sai dai wani ya ce shi dai amma duk da haka ba zai bita hanyar su ba sai a ce oho wannan kuma shikenan ya rage maka kaiwa kanka hukunci haka suke cewa su ce manhajus salafi wa mazhabuhum sai su ce aslam su ce mazhabin salaf ya fi kowanne zaman lafiya don haka duk wanda ya kama manhaji da mazhabin salaf ya fi kowa zaman lafiya don shi duk duniya ba wanda yake bi sewa sai fiyayyen halitta sannan sai irin tsarin da almajiran annabi suka zo da labari ina fatar mun gani to yace al-imam al-ya'mur ya bada labari daga wasu jama'a daga cikin malaman farko annahum qalu suka ce inna nahaya 'ani salati ba'da subhi wa ba'da al-'asr innama huwa i'lamun bi annahuma la yatatawwa'u ba'dahuma cewa an hana yin sallah bayan sallan asuba da bayan sallan la'asar wannan fassanarwa ce cewa babu wata nafila a bayan waɗannan salloli walam yaqsid الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع وقت الغروب yace wannan hani din wato ba yana nufin irin hanin da ya bane lokacin bullowar rana da lokacin fitowar rana abin da yanzu malam yake tabbatarwa cewa lallai lallai yana tabbatar da babu wata nafila da za a yi nafila ta taɓawwa'i kun gane irin ba'adiyya din nan misali bayan azhar ba akwai nafila ba eh bayan magariba to in dai wata tabbatacciyar nafila ta tsawo'i to ana sanar da cewa babu wata ratiba tabbatacciya da za a ce duk bayan sallar la'asar akwai ta duk bayan sallar asuba akwai ta sai ce wa yu'ayyidu zalika ma rawahu abu dawud wa nasa'i bi isnadin hasanin an annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara al-hadisa sai sai ce ga ma abin da zai karfafa ka sai ka hadisin nan da muke kan karantawa wanda abu dawud da nasa'i suka ainihin ruwaito shi sun maƙala sai shi ya amur ya ce فدل على أن المراد بالبعدية ليس على أمومه sai wannan ya nuna kenan hannun da aka yi akan sallah bayan la'asar da bayan sallah asuba ba wai an hana dukkanin sallar ba ne wa innamal murad waqtat tulu'i wato lokacin bullowa ainihin rana din ina fata mun gane can ma baya waqtat tulu'i ne ina fata mun gane waqatal ghurubi da lokacin bullowar rana da lokacin faduwarta wa ma qarabahuma da kuma lokacin da ya kusanci waɗannan su aka hana wallahu a'lamu yace Allah shi yafi sanin daidai warawahu ahmad yace ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na ɗaya shafi na 30 bi isnadin hasanin sahihin da isnadi sahihi wa zada shi imam ahmad ya ƙara da cewa qala sufyanu sufyanu yace fama adri bi makka ya'ani aw bi ghairiha yace ainihin wato ni ban san a makka ko a wata ƙasa wadda ba makka ba wadda ainihin ake yin wata sallah tabbatacciya ta nafila bayan sallar la'asar ko bayan sallar ainihin asuba sai ce wa waqa fi tab'ati mu'assasatir risala yace amma a cikin littafin musnadul imami ahmad a taba'a ta mu'assasatir risala yana ishara akan taba'ar su arnaut abdul qadir al-arnaut ina fatan mun gane ita ce taba'a ta risala in ba kana rayuwa cikin duniyar littattafai ba akwai kalmomin da ka zo kana karanta sai ka abin su arna'ur sun yi wa wannan littafin musnadul imami ahmad takhriji mujalladi 35 ya kama ko kuma mujalladi 50 eh ko 35 ko 50 to a cikin wannan taba'a tasu a cikin lamba hadisi na 1076 bilafzi la tusallu ba'da al-asri illa an tusallu al-asra wash-shamsu murtafi'a kun jadda lafazin yake a musnad al-imam ahmad a cikin taba'a ta su arnaud cewa kar ku yi sallah bayan la'asar illa an tusallu al-asra sai dai fa in ya zan kun yi sallar la'asar ne wash-shamsu murtafi'a in kun yi sallar la'asar da wuri to shine za ku iya nafila a bayanta ma'ana wannan lafazin kenan قلت سي سمير يتي ولفظ العصر هنا لا معنى له تو لفظ العصر da aka ce anan لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا العصر والشمس مرتفعة كيتو لفظ العصر أنا بيد وتمعنا ولعله خطأ في هذه الطبعة ويقول لي فرأتكم وننبقوا فهو لا يوجد في الطبعة الأصلية للمسند أقول طبعة أصلي تمسند الإمام أحمد جماعة من مجلد شدة شفا أنا يا كما تنقرأ يوني تنبيهي وأن تنبيهي مسمى كما لم يدد على إلمي idan kana da littafi tsohon bugu kaga irin wannan raɓa-raɓan bugu da ake kawo muku na beirut da na misra a yanzu kar ka fitar da wancan ka ce za ka sai wannan sai dai ka haɗa kana da wancan ɗin kuma ka ce bari ka kawo wannan domin galibin abin da yake faruwa waɗannan ɗaba'o'in da ake zuwa da su sababbin nan ɗaba'o'i ne kawai na 'yan kasuwa kawai za a je a yi marmaza a yi tafin shi kenan kwamfuta ce sai a yi highlighting a ɗan gyaggyara rubutun nan a yi mai jambaki nan a yi mishi tozali da gazal sai ka ce maka taba'atin mulawwana wa mu haƙaƙa duk kasuwanci ne nan suke yi jama'a kana duba wani abin sai ka gan shi a rikici ina fatar mun gane to shi yasa zaka ga wannan mas'ala ta ilimin tahqiqi dole ne ɗalibai su santa jama'a ma'ana tantancewa game da abu in babu tantancewa jama'a za a samu matsala Allah ya kiyaye yace domin a cikin taba'a ta musnad ta asali to taba'ar musnad ta asali ita ce mai mujalladi shida wadda su Mustafa al-Babi da Isa al-Halabi suka yi tafiye da shekara 80 da ta wuce to sai Darul Fikr suka zo suna ƙara bugawa suna ƙara bugu a kanta nasiruddin al-albani sai mata fihrasa ya batta a yadda take sai mata fihrasa kawai to ita ce taba'a ta musnad al-imam ahmad ta asali ina fatar mun gane Allah ya taimaka sai ce wala fi taba'ati al-allama ahmad shakir rahimahullah haka nan babu wannan lafazin a cikin taba'a ta imam ahmad shakir ahmad shakir ma yayi tahqiqin musnad al-imam ahmad yana cikin tahqiqin ya kai juz'i ko na 30 da nawa ne ko na 20 da nawa sai ya rasu to a cikin iya inda ya haƙaƙa din to ba a samu wannan lafazin ba shi yasa malam yake cewa me ya kuskure ya faru a watan babar jama'a kun ji nan takrijin hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da malam ya ishara a kansu ina fatar an gane sai an zo karatu na gobe in Allah ya so za a ainihin ci gaba sai a fitar da sauran waɗannan sannan sai a ci gaba da karanta matani din wannan shine kasar na goma sha hudu daga cikin jiragiyar karatun in Allah ya so da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika